إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram yau muna talata sha shidda ga wata na rabi'u thani hijira shekara 437 wanda ya dace da 26 ga wata na harko shekara ta 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na 51 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz na sheik abdulazim badawi bin badawi a sati da ya gabata mun zo ƙarshen irin abin da ake karantawa a shiga masallaci na addu'ar shiga masallaci da huta kuma mun yi maganar shine nasi ya zo shiga masallaci da ƙafar dama huta da ƙafar hagu yanzu kinan za mu tashi tahiyatul masjid tahiyatul masjid kenan nafila raka'a biyu da ake yan an shiga masallaci kahin azamna eh kamar yadda muka fara bayani sati da ya gabata tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci misali masabuki ne cewa dai an bar shi sallah zai yi sallah da ta bar shi ko kuwa iya da wasu nafiloli da yake yi daban idan ya zo kai tsaye yana ihara wannan nafiloli ko ya fara farillar da take kan shi ba an ce ba ne misali ana kana da ka zo sallah an ƙare a ce kahin ka fara farilla sai ka yi taitul masjid ba haka ba lamarin yake ciki yadda an zo masallaci ba a zawa a zamna haka kuran kahin ka zamna wannan haƙƙin ka bada ko shawara ka zo wani daban ya karatu ya kaka kahin ka zamna a masallaci ka yi sallah raka'a biyu kuma shi ne hai dan sabani da ake samu a lokacin idi ganin muna idi a cikin hilin masallaci wasu kan kawo waccan mas'alar ta hana nafila a hilin idi ko sahabbai ba sa nafila a hilin idi sai su kawo wannan mas'ala su gama a nan shi masallaci zaman kan yake ku ne kuka isko shi iya nan in me ka zo masallaci kakka zamana an ce sai ka sallar raka'a biyu in me ka haka masallaci wannan idi kun kuka zo masallaci kuke a cikin shi kenan maganar daban ce masalar nafila da ake tara idi idan da zo masallaci saboda masallaci ne ba dan idi ba to yanzu dai kenan za mu ji magana wannan sallah ta tahitul masjid yace fa idza dakhala al masjid wajaba alayhi an yusalli raka'atayn qabla an yajlis idan mutum ya shiga masallaci ya ce wajaba alai ya zama wajibi a kan shi an yi salli raka'atai ne ya salla raka'a biyu ƙabal an ya jalis kahin ya zamana me hujjar haka ta wani magana da ya yi sai ka ruwaya wadda imam bukhari ya rawato haka imam musulmi fa'an abi da qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أح... إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أبو قتادة كتوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي idza dakhala ahadukum almasjid in ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kai zamna hana an waje hatta yusalli raka'ataini har sai ya sallaci raka'a biyu an hana shi zama sai ya sallaci raka'a biyu wannan bayanin hadisi da ya kawo shine hujjar shi ta wajibcin wannan sallah sai shi Sheikh Abdul Azim ke cewa wa inna ma qultu bil wujub magana ta sama da yi ta tarjama ta kai fa'iza da halar masajid waje ba alai ya ce magana da na yi na ce wajibi ne da zahirar al'amuran lazi laisa hunaka min alƙara'in masu rufu an zahiri saboda zahirin umarnin annabi sallallahu alaihi yayi na yinta kun babu wata ƙarina alama sababin da ya kawo wanda zai juya wannan farilla wajibci ya koma mustabi kina akan haka shi yasa ya ce wajibi ce illa hadisa talata bin ubaidillah hadisin da ake kawowa wanda kaman zai iya ɗoke wannan wajibcin hadisin talha bin ubaidillah anna arabiyan ja ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ras faqal ya rasulallah أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تتوع ya ce zuwa lansa taɓa shi an ruwa da ake kawowa wani balaraban daji mutumin daji mutumin ƙauye ba ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irar a kai buju-buju kai buju mana kai a watse ba gyara da ya zo ce ya rasulallah ya manzan Allah a khabirni ma za faradallahu alaihi min sala ka ban labari ka gaya mini me Allah ya farta min na salloli sai ce mini as-salawatul khams illa an tatawwa sha'an sallata guda biyar sai in ka ƙara wani abu kan haka wasu ke ga cewa wannan ruwaya kenan babu kenan babu wata sallah ta farilla sai waɗannan guda biyar kin kadai kenan ya za a ce wannan sallah ta tayatul masjid a ce farilla ce ko wajibi ne kan wannan magana ya ce wa fi ja'ala hadha alhadith dalilan ala adam alwujub ma zukir nazarun indi yace magana sanya wannan hadisi na wannan balaraban kauye a kawa shi dalilin rashin wajibcin wannan abin da muka ambata ta taitul masajid yace a waje na wannan magana tana buƙatar a duba me yake cewa li'anna ma waqa fi mabadi at-ta'lim la su ta'alluq bi fi sarf ma warada ba'dahu yace domin abin da yazo na harkon karantarwa bai wa kan hujja da shi a ratayi da shi akan juya wani abu da yazo a bayan shi ta abin da da ya huce domin kenan wannan wani abu ne karantarwa ta harko ga mutum ga sallah ai akwai nasin da yazo daga baya wanda yake bayan wasu sallu misali misali irin kamar yi magana salatu kusuf misali salatu kusuf ko salam salatu idi da ake cewa magana wannan wani abu da ya zo farkon karantarwa bai ɗauke abin da ya zo a baya da aka ce wajibi ne wannan abu ya ke magana wajibici daga baya ne abin ya zo wannan farkon karantarwa ga abin da yake ko kuma suna ce ana ana nihin salloli na yau da gobe su ne ake magana watan a hamsalawat yace wa illa lazima qasar wajibat ash-shari'ati bi athariha ala khams al-mazkura in kuwa da har haka za a yi to kenan dole ne ya zama tilas a takaita duk wani wajibi na shari'a a ce wannan abun guda akan wannan abun guda biyar duk wata sallah a ce gamsar gaba ɗaya babu wata sallah sai wannan guda biyar kadai wa innahu kharqu lil jama' shi kuma a ce wannan ce kadai sallah ta wajibi ya keta ijma'in al'umma wa ibtal lil jamhur shari'a ya bata dewa abu dewa na shari'a ce fal haqqu annahu magana gaskiya annahu yu'akhadhu bid dalil mutaakhir idza warada mawridan sa'iyan yace abin da yake gaskiyar magana za a dauki dalili da yazo daga baya in dai ya zo ta hanya kyakkyawa wani ko da ƙur'ani akwai nasu masu akwai abin da da haka ne gaba an shahi hukunci ya ce kenan abin da ya zo daga baya wajibi in dai ya inganta sai a ɗauki hukuncin baya shine tabbatacce akan na hurku wa yu'malu bima yaqtadihi min wujubin aw nadabin aw nahwihuma yace kenan abin da yazo daga baya shi za a ɗauka shin wajibi ne a mustahabi ne makamanta wannan dai amma an hana ne dai daga baya ake hukuncin ba ake ɗauka na wajibci ne zo baya na mustahabbanci ne zo daga baya na kama wannan misali amma cin makaruhi ne misali abin da ya zo daga baya dai shi ake aiki ba na harko ba ya ce dai wa fil mas'ala ta khilafun wannan mas'ala akwai sabani a wajen malamai magabata amma ce wa hadha arjahu alqawlaini wannan magana dokan wannan sallah wajibi ita ce mahi rinjayen maganar guda biyu da masu cewa wajibi da masu cewa ba wajibi ba cewa wannan magana ta zama ta wajibi ya yi zama a hiri saboda zahirin nassin da ya kawo annabi umarni ya yi dana kenan kuran sai yanzu da kenan a takaice a nan abu za mu ɗauka kurin mutum ya shiga masallaci kuma yana kawo misal dalilai yan uwa ku diba na yau gashin zaka da takaice ya ce wa yu'akkadul wujuba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara biha wa in kana al-imam yakhutub abin da ta ƙara hujjar taitar masajid wajibi ce saboda annan sallallahu ya yi umarni a yi ta kuma ko da a halin liman na hutuba da an san an hana magana aiki kuma amma saboda ƙarhinta ko da ana hutuba annan sallallahu ya umarni a yi ta ko cikin halin hutuba ita ƙara ƙarfin ta wajibi ce ya kawo ruwaya ta ya ce an jabi ruwayar da imam bukhari ya kawo muslim ya kawo haka yansu abu dawud turmuzi haka ibn maja haka imam musayi duka dai mace suna araba kin wannan saba sunan sun kawo haka bukhari muslim sun karuwa an jabir bin abdullahi qala جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أسليت يا فلان قال لا قال قم farka. wannan bakin nan kun ya tsaya cewa jabir bin abdullahi ke bada labarin cewa wani mutum ya zo ke da masallaci annabi sallallahu alaihi yana ma mutane khutuba a ranar juma'a sai maza ya ce mishi a sallata ya fulani wutarwa ya kasu shi nan ce yi ka sallawa ne wutarwa ya kasu laika ne alaƙatafani ka yi sallawa ne ya ce a annabta kom farka ta shi kai raka nan hujjar shi da kanin tsaba shi wani lafazin kurin hujjar annabi ya ce ya tashi ana hudu ba har ma ya zamna mace ta shi kai ta wanda shi ne masa'alar da ta shahara a nan wanda suke ɗaukanta abin gardama ta yin hudu ba yin nafila a ranar juma'a liman na hudu ba da yawa suka ɗauki fasara ta fiƙin malikiya cewa ba a yi bayan nasi karar ya zo kaga dai a nan wannan sahabin ya zamana sukan kawo akwai kista cikin sun nasa'i wadda wannan sulakin ana cewa talaka ne mai karamin ƙarhi ne kenan annabi sallallahu ya ce ya tashi saboda karamin dan a taimaka mishi to abin suke man cewa lafazin da annabi sallallahu yake cewa bayan ya ce musulak tashi kai sallah sai yake cewa idza ja'a ahadukum yawm al-jum'ati wal imam yakhatub yace falsali raka'ataini wata wata wata wata wata fima wata wata fima anan annabi ta gaban nan kidan ma dalili ma dalili zaka ce yana ta gaban nan duk wanda yazo masallaci kuma ce ranar juma'a kuma ce liman ya hudu ba wanda yazo masallaci a gaban nan duk wanda yazo masallaci a ranar juma'a liman na hudu ba ya salla raka'a biyu amma ya su gajeru tana kawo tana tawili sai karara wancan kuma wancan hata su malaka wai ba ruwaya bace ba annabi sallallahu ya ce an aka zo annabi ya ce ka sallah babu ila kun fa inta aya ana kanta qur'ani ku shiru ku shiru a rasaran su amma nasi nan karar ya zo a wannan hali ba wani tawili ko inda ake ijtihadi ko tawili inda babu nasi nasi karar ya zo bukhari ko muslim abin ya tabbata annabi sallallahu ya ce duk amma wannan bawan Allah amma da kaddadan me aka ce kawai aje ta kissa shi to ta gaban nan duwan da ya zo gaban nan duwan da ya zo masallaci kuma ce ranar juma'a kuma ya kara liman ya hudu ba ya sallar ka biyu amma ce yasa gajeru to nan shi yanzu yake cewa karhin wannan salladi ba har an zamna kuma annaba kuma umarni umarni ta ce kuma ce gaban da wanda ya zo yi me da aka ce wajibi abin da aka ce a yi aka umarni a yi kuma babu na abu da da sarrafa abin da annabi ka annabi kyale ba zama ma yi amma na wuce annabi ya daidaita da shi tashi ka yi su wannan shine ƙaryin hujjar masu gabatar da wannan magana cewa sallah da ake yanzu masallaci raka'a biyu kayan a zamna wajibi ce sai yake cewa falau kanat at-tahiyatu tutraku fi halin min al-ahwal la turikat al-al'an yace inda har ana barin tahiyatul masjid a wani hali to da a wannan hali na juma'a na khutba da da an barta amma ce li'annahu qa'ada wa hiya mashru'atun qabla al-qu'ud wa li'annahu kana yajhalu hukmuha domin bawan Allah ya zamna bai yi ta ba alhali an shar'anta ta kahin a zamna ake yin ta domin shi bai san hukumcin ta ba wali annan nabi sallallahu alaihi wasallam qata'ahu tabatahu wa kallamahu wa amarahu an yusalli tahiyya idan annabi sallallahu annabi ya yanki hudu ba ya hudu ba ya yanki hudu ba kuma ya mishi magana ya mai umarnin tashi kai sallace ta duk wani bai saura ba wannan yace falaula shiddatul ihtimam bittahiya fi jami'il awqat lam hatamma alayhi salam hada ihtimam in ba dan ba tsananin muhimmancin wannan tattalin masjid a cikin dukkan lokaci ba da ci ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bi himmantu ba da irin wannan himmantuwa da ya akanta ya tada shi yayi ta wannan shine ƙaryin hujjar tattalin masjid kenan wajibi ce an an zo ka a zamana sai an yi ta yanzu magana ta taitul masjid ya kare maka abin da zai kawo maka na hujja da ya ce wajibi ce sai ya ce idza uqimatu salatu fala salata illa makatuba in an ta da sallah ya kama kenan babu wata sallah sai sallah ta farilla ƙarƙashin wannan masala ita ma mai magana kanta ya kawo ruwaya ya ci an abi hurata radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba wannan ruwaya imam muslim ya roto haka ashabu sunan abu daud tirmizi da sa ibn majah da sun kawo ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatu salatu in an tsaye da sallah an ta da iqama fala salata babu wata salla illa makatuba sai wannan tafarilla wata ke mata he wannan da aka tada kenan an tada farilla babu nafila magana kenan wannan ruwaya mukatabi maka magana wa an malik ibn ibn buhaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimat salatu yusalli rak'atayn فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبع أربعة أسبع أربعة مالك ابن بحينا كيتشوى منزل الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ya ga wani mutum alhali wa kad uqimatu salatu an tsaye da sallah he gani bawan Allah yusalli raka'atayn iya sallar raka'a biyu falaman sarrafa da annabi ya kare latabihin nasu ya mutane suka zagaye shi tunan hafiz bin hajji cikin fitar labari ya kai wannan lafazin na latabihin nasu a zahiri kamar mutumin kamar ana annabin ne aka zagaye ce akwai nasin da zahirin nasin da ya kawo a nasin da ya kawo sallallahu salama iya sallar annabi mai magana an ga annabi ya mai rada da ya mai kare bayan sallah da aka kare sallah shi ne sai mutane suka je suka zagaye wannan bawan Allah me ce maka me maka maka me ce maka a sana abu haka abin makana shi ne aka zagaye aka ji labari me aka gaya maka to ashe ga abin annabi gaya mashi yin asabace raka hudu asabace raka hudu me annabi ke kari saboda an ce an an tada farilla babu sallah he farilla kana nafila kenan nan kenan kun mai da asuba raka a hudu kenan kana nafila ban sallah ban tada kama wannan masala ita ce malamai ke kai da kawowa kanta wasu su ce a in ka fara in ka raka daya ka cika sai ka cika to biyu ta ka raka ɗaya lima ta ta da kama sai ka cika to biyu a in kuwa baka kulla ba kulla raka'a ba nan ba matsala kana shirya wasu na ma suna cewa wala tubtila amalakum wala tubtila amalakum idan ka bata ka bata aikin ka tunda kenan kana talaka shirye ka koyi kaida shine cikin fatawar bari hafiz bin hajar wannan ruwaya ta sama bai kawo wata fasan imam bukhari amma shi ya fi bin hajar hatta imam bukhari he tarjama imam bukhari akan cewa idza qimat as-salatu fala salata illa al-maktuba imam bukhari tarjama yayi amma ba zai ka ba wannan wannan wannan wannan ruwa musulmi ce wannan ruwa musulmi ce cewa an tada sallah babu sallah sai maktuba ya faralla babu nasin cikin sahih bukhari amma imam bukhari ya tarjama shi da haka nafsin nasin lafazin da lafazin yake haka ya kawo cikin tarjama shi da imam bukhari cewa an tada sallah babu sallah sai ta farilla he ka wannan ruwa ta bi da muke magana kanta wanda Ibrahim Bukhari ya kawo ta kenan anan shine Hafiz ibn Hajar ke ji aka maganin malamai masu ganin an yi ta biyu a cike masu ganin an an kawo in ba ida ba yace duk wannan yace yace abu al-hujjatu ya kama magana Ibn Abdul Barr Ibn Abdul Barr ke cewa al-hujjatu inda tanazu ruju ila sunna duk inda aka samu rigima wannan manganu ya kama maganar ne shafi hajar ya ce ibn abdubar ke cewa inda aka samu rigingimu maganganu to abin da ya yi a koma ga sunna ci faman adala biya faqad aflah ya ce wanda ya kawo sunna shi ne ya rabauta kawai gaba suna ka huta da rigicin sai ka ce wa tarku tanafful inda ya kamata salati ta darukuwa ba da kalar salati ya ce akrab da sunna ya ce barin yanke nafila a lokacin ta da iqama ka shiga sallah ta farilla daga barka nafilaka shi kusa da sunna shi sai magana kuma ko ruwa zahirin abun nan magana cewa an kawara ka cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallam Abdullah bin Abbas iya sallah bayan ta da iqama ta sallah ta asuba da katal fajar an ta sallah asuba yace annabi ce annabi ce kama ta fa fajazabani ta salli suba arba'an annabi isko shi annabi daman da gatin karanta da kama ya isko isko abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas iya nafila annabi bai annabi bai tambaya ba ta nawa kake in ta bi ka ciko kun ta annabi daga ina sallah kun ta ya huzgo ni ta fita fajazabani huzgo ni yace zaka sallah asuba raka hudu ne kaga anan gaskiyar magana inda har akwai damar an kai ta ka ciko ce to in ka in ta ka ciko ta biyu kun ta huzgo shi ko shi wani bawan Allah annabi abin da annabi ya ga kenan kun kusa mai da sallah asuba raka hudu ta shi ne magana gaskiya zahirin magana kurin in dai an ta da iqama ka dangana kurin annabi sallallahu kuma nasi ne karara in an ta da iqama babu sallah ta hifalla dole ka wani bayani ne yace duk fahimta ce shi ta kurin in dai an ta da iqama nasin hadisin fala salata illa al maktuba babu wata sallah maktuba nan maka daya ta kuma gashi nan aikace aikace ya kuzuko da tambaya ba tana kai zahirin nasi ya ce an tada kama babu sallah ya farilla haka nan gaskiya magana zahirin magana kurin an tada an tada ikama ka dangana kan nafila shi ne zahirin nasi da kuma magana malamai kuma Allah alam sai yanzu kuma fadilatu idrak taqbilat al-ihram ma'a al-imam fadala da ake samu idan ka riski liman ka samu kabbara ta harama tare da liman عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أنس بن مالك رضي الله عنه كيتشوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي وأن رواية إمام الترمذي يروي ya ce man salla lillahi arba'in yawman wanda ya sallaci salla arba'in kwana arba'in kai wanda ya salla kwana arba'in dukkan sallata kwana arba'in ka yi tafi jama'a cikin jama'a kuma a jama'a ma yuduruka takabiratul ula ka samu raka'a ka samu kabbara hurku salla ta kwana arba'in ko ta guda biyar kin da kai aka yi kabbara ta hurku kamar liman kenan wani sun samun faralai kenan kula da ne kenan ka samu raka a kabbar horko daga aka samu kai kwana arba'in daidai haka ga fadala da ake samu ya ce kutiba lahu bara'atan za a rubuta mu wannan bawan Allah kubuta daga abu guda biyu bara'atu minan nar kubuta daga wuta da bara'atu min nifaq daga kubuta daga munahuci Allah ya kare maka shiga halin munahukai shine fadala ta samun kabbara ta hurko tare da limu tsawon kwana arba'in sai su ai ta suke a madina wanda da mandi sallar bayan ta suke ta suke ai a makka wannan wannan iyaka mas'alar kamar shigo magana wata ta shigo ta mas'alar da alhazi ke cewa in sun je madina su yi sallah ta kwana arba'in sallah ya su zai sallah arba'in su wata rota suka sallah arba'in da sallah arba'in ba kwana arba'in ba su ta ta madina kenan kwana takwas ne kenan su kwana takwas ne ya cikin bayan darsin mu na jiya na TV Africa da kasa kenan ita sunan ta suke kwana takwas ne sallah arba'in shi kuma wannan sallah kwana arba'in kuma ta mawaccan ruwaya ta sallah arba'in a madina ba ta inganta ba ba ta da inganci amma ta shahara a wajen alhazai hata kan kawo rigima tsakanin ejoji ko wakilan haji da a su kwanan su biyar ko shidda ya yi takwas dole na ɗaya ruwa ba ta inganta ba kuma ɗan uwa makara bayani cewa ka diba abin annabi sallallahu alaihi babu saɓani cewa ya tabbatar da cewa sallah a masajidil haram a ka'aba tana daidai da sallah dubu ɗari da ta garinku yanzu misali kai sallar isha a da magaran sai kai sallah ya kai sallah dubu ɗari ka kamo ɗaya ta makka ya zanga alama haka mutu ya samu dai sallar dubu ɗari ladan da za a baka in kai sallah ka'aba idan kai sallah a madina a garinku dubu za ka yi ka dubu kenan makka ta limanka madina sallah ɗari a madina dubu ce ta garinku amma makka dubu ɗari ce su ɗan wadda allah ka je ka zira ka ƙare da ka zamna ka rinka samun dubu ɗari da dubu ɗaya wacce ta yi lada kake nan zaman maka ya riba da kai alhaji ka san occasion ka tafi kenan ka yawo ta zama amma ka yake maka riba kan zaman ta zama a Madina to amma kuma sai mutane aka kurin a muhimmi ko ta kusa a Madina misal 40 to gaskiya alhaji wannan ruwaya ba ta tabbata ba ba ta da inganci ga abin da ya tabbata ba sabani kuma kan shi fadalan makka tahi ta madina sallan makka tahi ta madina kuma limki 100 ba biyu ma ko uku Allah taimake mu sai ya ce kuma nan man ja'a wa qad faraga imam wanda ya zo masallaci ba irin da gama ka zauna kwanta ba kurin ka zo a shi kurin an kare ka sa da lokaci ka zo kurin an kare irin ka sa samun lokaci misali musulmi man ko gaugawa ko saban lokaci kurin ka zo an kare ba ni haka ba suka ci kai ba kurin ka zo an kare sun yi ta to ya zaka shi ne magana wannan mai ake samu ba a tsara insha Allah ya ce an sa'id bin musayyib qal hadara rajulan min al-ansar al-maut fa qal inni muhaddithukum hadithan ما أحدثكم ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تودى أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه ليمنى إلا كتب الله إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يدع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو يبعد kenan eh ta ina ce ta zo ya ce fa'ina atal masajid fasalla fi jama'atin gofira lahu fa'ina atal masajida wa kada sallau ba'adan wa baƙi ba'ad salla ma adarak wa tamma ma baƙi kana ka zalik fa'ina atal masajida wa kada sallau fa'atamma salata kana ka zalik wannan ruwaya imam abu dawud ya rutu sai ibn musayyib ke cewa wani mutum cikin ansar ajali ya zo mishi iya kinan gab da mutuwa sai ya cikin jiya sai ke ce ma 'yan zaman shi inni muhaddithukum hadithan zan ba ku wani labari zan ga muku wani hadisi wanda ma uhaddithukumuhu illa tasaban ba komai bai sa zan ba ku wannan hadisi sai dan neman lada idan mutum zai koma ga Allah cikin lada mai yawa dai isa ladan isarwa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fadar cewa idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'a idan ɗayan ku ya arwalla ya kyautata arwalla kaji arwalla an yanke kyawa arwalla ثم خرج إلى الصلاة كما يهوت زوا صلى لم يرفع قدمه اليمنى بازيد قوش تدام با إلا كتب الله عز وجل له حسنا سي الله يا ربو تامش لادا ولم يدع قدم نسرة حقا كما بازي أجي تحقم با إلا حتى الله عز وجل عنه سي سي أن كان كريمي ونزني تنبا من كلانتا أكوي رفع الدرجات دقا درجة abu uku ke samu lada daga daraja kankare zini don haka shine ya ce kenan a wannan labarin na ga abin da ake samu na taki zuwa masallaci ya ce falukarri a hadakun auluba'id ɗayanku ko ya zo kusan masallaci ko ya je nesa daga abin da ka samu kenan dangane da nisanka da masallaci ladanka kenan ta rage ga mutum ko ya zo kusa ko ya je tsaya nesa ya ce fa'in atal masajida to da ka zo masallaci da wani niya fasalla fi jama'atin he kai salla cikin jama'a bayan wancan abin da ka samu gofira lahu za a gafarta maka layinka to ya ce fa'in atal masajid waƙar sallau ba'adan wa baƙiya ba'ad salla ma'adak idan kuma da ka zo masallaci an yi wata sallar raka ɗaya ko biyu ko uku dai an yi wata ka samu wata ya ce sai ka sallaci abin da ka iski wa a tamma ma baƙi ya ka ciko abin da ya masaura ya ce kana ka kai ma da ka samu rabin ka ciko rabi kana da watan fadala da aka ambata ta daga ta samun hasana kankare zini da samun gafara kai ma haka fa'in atal masajid idan kuma da ka zo masallaci wa sallau sun yi sallah sun ƙari fa'atan masalata sai ya cika sallah kai ma kana ka zalik kai ma kana da lada na wancan ta da samun gafara samun maganar ba jinkirin gangan ba irin na tsotsayi da ya zo wani kurin ka saba zuwa a lokaci kurin ka zo ta ƙare wannan ta wannan fadala tana baka asara sai bayan wannan ruwaya da imam turmizi ya roto sai kawo ruwaya wadda abu dawud ya roto haka imam nasa'i watan ta sama ta ma abu dawud da kata ce abu dawud da kata wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda fa ahsana wudu'a fa ahsana wudu'ahu ثم رحب فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أبو هريرة بن لبارن cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda fa ahsana wudu'ahu duk wanda ya arwalla ya kyautata arwallar shi thumma raha ya tahi ya kama hanya ta masallaci fawajadan nasa sallau ya sa mutane sun yi sallah sun ƙare a tahullahu azza wa jal misal ajar man sallaha wa hadara Allah mai girma da buwaya zai bashi daidai kwatamcin ladan wanda ya salla aka yi sallar da shi ya halarce ta kai ma za a baka wannan lada kuma ya ce layan kusu zalika min ujurum sha'an ba a rage komi daga ladan wa'ancan yan farko naka na musamman za a baka don ƙarƙashin wannan malamin jima wannan littafin kamar talijo taƙiƙe ka maganar kenan akan wannan magana kamar da albani cikin tamamin minna ya ka masa'alar ƙarƙashin wannan kina da gingimu da ake samu kan mas'alar jam'i biyu a masallaci kina jin wannan ruwaya za ta takaita wannan shiga wannan rikici yan wa abu ne sananne magabata ba yanzu ba akwai sabanin kan jam'i biyu a masallaci me jam'i biyu ma'ana kun zo masallaci an kare ku tsara sabon jam'i wannan misali asalin jigo duk da can magabata irin su abu hanifa imam malik imam shafi'i suna kan cewa ba'ayi a hambaliya ko hanabila suna ga cewa yin haka mai yanwa duka dalilai mai jigon magana kowace guda biyu ta bangare biyu abin ya taso asali masu ganin ana iya yi a sallallahu alaihi wasallam akwai ruwa cikin wannan cikin bin abin shaiba kamar da albani ka cikin tamam minna ya tabbatar ruwa cikin sunan abi shayba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan ma akwai ruwan da ka magana annabi sallallahu wata ran ayin sallah an kare sai wani ya zo an kare sallah sai mun ga cewa sahabbai mai ta sadaka alhaza wa zai wa wannan sadaka ma'ana ya kama mishi su yi wata ruwa cikin ta bi amshi bakin ce ta bi na bi shi bakin ce sai kawo abubakar ya tashi sai ya kama ma wannan suka yi sallah su biyu wannan ya tabbata kan aka yi wakana ta biyu anas bin malik ya tabbata shi ma in ya zo masallaci an kare sallah iya ta da ya kama hamakin sallah ya kiran sallah ta da ya kama ya sallah da almajiran shi wani su ne madogara ta masu ganin ana iya jami'i biyu a masallaci wannan fa'inta ta kawo haka su bangaren masu cewa ba a yi za mu ce su jamhurin irin irin kenan hanafiya shafi'iya malikiya haka a malaman zamani a yanzu irin su bimbaz irin su albani duka suna kan ba'i me madogaran su suka ce kan wani magana ganin cewa wancan wata masa'ala ce aka yi ɗaya kowa sa'anan abinda su suka ƙin yin a can ba a gudun shi na ɗaya ana gudun ƙin yin jam'i a ciki akwai raba kan jama'a wani ibin wani limami da wani zargi daban a kulle jam'i bi a masallaci a kunne wuta fitina wani asa abin da a hili gaskiya abin da a hili gaskiya yau kana kana amma annabi dan babu wani abu a zaɓa annabi yana rayi kuma suka ce wannan shi mai nafila ne kowa sai sallar shi ya sallah ya kare ko in kama mishi nayi na biyu aka ce ga wanda yake afaka min anas abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud ya tabbata in ya zo masallaci an ƙare sallah yana komawa gida da almajiran shi su yi sallah a gida bisu jami'i biyu a masallaci ibn mas'ud duk wani kowace ta tabbata kin suka ce kenan wannan wannan mas'ala ta ibn mas'ud ganin ya wancan afaka ku shi wancan bayan haka akwai ruwa albani cikin tawar mun albani ka ruwaya ta wata annabi sallallahu alaihi wasallama shi kanshi ya tahi wata unguwa ya zo an kare sallah da ya zo masallaci ya koma gida ya sallar da iyalan shi hadisin hasan ta zo nuna kenan gaskiya na hujjojin na ɗaya babban abu kuma da akwai wasan da shi bude wannan ƙofa ta jami'i a masallaci waccan magana a zargi wani limami mai ƙungiyar mu ya ƙare mu zo mu zai bude wuta fitina cikin al'umma akwai san abin shirin abin na hili kiran bayan wancan hujjoji kuma suke ƙara kawo wannan amma imamu shafi kwarai dogon bayan kan abin ya zan ka hujjojin kare wutar fitina kare raba kan al'umma cikin jama'a kuma da ba mutane kuzarin zawa sallah a lokaci dan ka san ko za ku ci jami'i bayan yake wa kana ba sallah kin ba ke sallah kin ba lokaci musa an fara kare hujjoji muka karfe muna yi tunda wannan sun zo ana gurguru ake gurguru ake kenan sallah za a ga garin jama'a jama'a ba ta yankewa kan wannan gasashen a can magana kaga wani sabanin idan muka kare wannan maganar magabata idan muka komo wannan ruwaya muka karance ta muka fahimce ta to me rigima tunda an ce za a baka ladan jami'in ko da baka nan in ka makara me kawo kuma wata shiga wata sabani amma kaga ba mu sabanin kai tsaye ce ba ta yi ba duk ana maka sabanin kan in ayi jami'in ne amma wannan gashin fadala an ce ka samu kuma nasan hadisi ne ba abu da ba na fikihu ba nasan hadisin ya kawo in dai ka zo wannan ka zo ka makara za a baka lada kuma haka yan uwa wajen dama wajen jamhur malikiya ce ke cewa ba a baka ladan jam'i sai ka samu raka a cikakka amma jama'a jama'a da dama cikin magabata ko jama'a jama'a jamhur suna kan cewa idan ka samu wani abu da liman ko da ta yi ka samu ka samu ka samu jam'i to zuwa mun ga ruwaya nasan hadisi karara cewa za a baka ladan a Allah mithla adal man sallaha wa hadaraha la in zaka ta min ujurum shi ana za a baka ladan wanda ya sallace ta aka yi da shi don iya kan magana ba irin makara ta kan gamba ka iya zawa ko da yadda kace kasa a wannan ka zo kuma abu cikin damuwa Allah saka ka samu ba wannan shine kenan zai maganar baban da yayi man jaa wa qad faraga al imam wanda ya zo masallaci liman ya kare sallah ga abin da ake samu sai wannan shi na ruwa guda biyu da muka kawo kan wannan babi sai addukhulu ma'al imam ala ayi halin kan nan kuma maganar ka shiga tare da liman a duk halin da yake zaka ko zai masallaci liman iya cikin iya cikin sujada iya cikin rukuyi ko sujada kai iya cikin sujada ko tahiyya sai ya zauna ya jira ya kare ya taso ta kone bishi a ba su haka nan kenan zaka iske liman duk halin da liman yake ciki in ka zo kai ma sai ka shiga wannan halin kusade hujjar haka sai ka ruwaya wadda imam tirmidhi haka ibn majah ya rawaito ana abi hurairah radiyallahu anhu qala أنا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام سيدنا علي من أبي طالب وانا أقول أبن شهارة أنت سيدنا علي يا كرم الله وجهه أنت أمر رضي الله عنه shi alkaɗa ya kace karamar lawajahu an ce wannan wata aƙida ce 'yan shi'a suka so kowa al'umma ta don su bambanta ali da sauran shi ma ali da lawa ne ba da karamar lawajahu duk ɗaya ne sunan suna sun so kodan kalma da hihi ta ali akan sauran sayyidina ali radiyallahu anhu kalmar karamar lawajahu shige ne na 'yan shi'a suka so komun ahli sunna ita wani lokaci suke kan da ka ba su ka ba amma asalin kalmar shi ma ali yadda ake gaya ma abubakar umar usman haka kowa ke raddin la'anu kalmar lawajahu shige ne na shi'a suka shigo al'umma ahli sunna ya ce sayyidina alikin raddin la'anu da ma'azumin jabal duka wa'innan sahabai guda biyu sun kawo wannan labari sun ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukum musallata idan ɗayan ku yazo sallah wal imamu ala hal imam iya cikin wani hali to falyasna kai ma sai kai kama yasna'u al imam kama yanda liman ki a ruku yake a sujada yake a tayya yake duk halin da yake ciki zakai ba da rasu da ta rasu ka zo na rasu da kuma zaka kun ba ma magana ka ta an ce ka yi halin da yake ciki kurin ka shiga illa kun zaka kabbara ta harama kuma sai ka iske shi yanzu sai ce mata yu'taddu bir raka'a a wani hali za ka yi lissahi da raka'a an ce ka shiga limon da halin da ce ko to a ina ne za a ce ka samu wannan raka'a da ka samu da liman ka samu wannan raka'a daga ina ne sai ya kawo ruwaya wadda abu dawud ya rutu haka imam tirmizi haka imam ibn maja abu dawud imam ibn maja an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة من زال صلى الله عليه وسلم يأتي idan ɗayanku idan ji'tum ila sa- idan kuka zo ila salati zuwa ga sallah da kuka zo wa nahanu sujudi muna sujada yace fa sujudu kai tsaye kai ma mamu kai sujada yace ku yi sujada amma wala ta'udduha shay'an kadda ku yi lissahin wannan raka'a a cikin raka'a sallanku tunda ana sujada ya ce wa man adarkar raka'a wanda ya samu raka'a ma ana da kuɗi faƙad adarkar sala haƙiƙa ya samu sallah nan ma za ka samu wasu sulta na magabata wasu na ga cewa ai matuƙa baka samu ba ruku'i baka samu ba tsayuwa baka sallah baka wani raka'a dama cikin malami kuma suna da duk da cewa maganar su bata da ƙarfi amma suna da yawa malaman zaka ga malaman da ke tsammani kan wannan magana ta cewa suna kawo a ai baka samu ba tsayuwa baka samu fatiha ba wannan fa'inta suke kawo kuran amma za mu ga a babi na gaba mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga jamshin kanta na gaba insha Allah ya ce man raka aduna saf wanda ya ruku'i kahin ya shigo sahu an an yi ruku'i saboda kwaɗan nan iyaka zaka samu hujja a wannan wurin ta hujjar samun raka'a in aka samu ruku'i ya ce an abi bakara radiyallahu anhu أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد رواية دا إمام البخاري يروت هك أبو داود هك إمام النسائي ابن ماجه أبو بكر radiyallahu anhu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko raki annabi a cikin ruku ya zo ya shigo iya ruku ya shigo da ya shigo faraka sai ruku'i kaba an sida ila saf sai ruku'i kan shiga sahu yan daga ne sai ruku'i kuma sai shiga sahu da aka kare fataka zalaka lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ba annabi labarin ga abin da kai fataka zalaka lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi ya ce mishi zadaka Allah hirsan wala ta'ud Allah ƙara ma kwaɗai kwaɗai sallah ta sa amma kaka ƙara yaka nan eh a nan kalmar ai bai ce ba akwai masu kawo cace wala ta'id a ce wala ta'id ya ce kenan kakka yi lissayanta shi gudunasin da tabbata wala ta'udin kakka sake yi shi yin cikin tamamul minna albani rahimahullah ya yi kawo wannan mas'ala ya ce to mun ji annabta kaka sake me ka sake ya za mu gane me aka ce kai sake a cikin ruku'i ka yin shiga sa'u da maganar me a cikin nan abinci abin da ya tabbata bangaren hadisi ga koma abin da annabta ya hana zawwa da gaugawa da gudu-gudu shine yayi kwaɗan sallah wani shi annabi annabi nasu annabi kar annabi ya hana mu babu ruwa da annabi ya hana yin rukuyi ka shigo sahu me annabi ya hana yin zawwa da gaugawa da gudu gudu magana kenan ta ce annabi ya hana bayan haka ga ruwa ta gaba an ata annabi sami ibn zubair alal minbar yaqul abad nabi rabah yake cewa ya ji abdullahi bin zubair iya matsayin aminu muminin a makka iyakan mimbari ibn zubair sai yake cewa idan dakhala ahadukum almasjid wan nasu ruku'un idan ɗayan ku ya shiga masallaci mutane suna cikin ruku'i falyarka yayi ruku'i حتى يدخل ثم حتى يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك سنة yace idan ɗayanku ya shigo masallaci mutane suna cikin ruku'i yace fal ya raka'a ya ruku'i kaga na ya ruku'i ce ko ya ce hatta da kula sun mai duk kenan ka yi ruku don ka shiga sallah sun mai dubba rakiyan sai ka yi tahiya duku duku duku sai ka yi tahiya duku duku a kenan a duke ka yi tahiya sai ka shiga cikin sahu da yau nan bayanin sai ta fa inna zalika sunna wannan sunna ce idan sahabi ce sunna ce kenan annabi ya ce kenan da abin sahabi ce kaza sunna kenan da hadisi kenan marfu'i kenan haka an samu haka daga abdullahi bin mas'ud an samu haka daga sahabbai wannan magana kina annabi kina annabi bai hana bai ruku'i kayan a shiga yin hakan ma sunna ce kai wancan abubakara abinda annabi ya hana karara shine dukudu shine gudu gudu kinan ta wannan za mu akwai magana ta kan insha Allah shi dai nan ka ga nan hatsa ibn abi raba hata iya cikin malamai tabi'ai almajiran sahabbai din ibn abbas sauransu wanda kuma an ce shine a cikin malaman tabi'i wanda Allah ba ilimi cikin makahwata makahwata ne a tabi'in abi rabah kuma ya cikin malaman da ake ake kaddarawa a garin makka cikin malaman makka iya cikin na gaba a tabi'in abi rabah kuma baki mutum ne yace sai ruwaya ta gaba wannan ruwaya cikin sunan sahih na albani ya kawo wannan ruwaya hadisi na 229 sai wa an zaid bin wahab qala خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع, وركع وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الإمام الصلاة قمت قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال إنك قد أدركت كاجي مغانا wannan ma cikin sulasa ya na albani ya kawo shi haka imam bai haƙe karu waya zaid bin wahab ke cewa harashu ma abdullah ibn mas'ud mun huto da abdullah bin mas'ud min darihi kinan kamar daga gida suka huto suka zo masallaci da shi da abdullah bin mas'ud ya ce falon mata wasatan almasajid mun kawo tsakiyar masallaci kayan mu isa wajen sahu raka al'imamu sai liman yi ruku'i iya ruku'i fa kabbara abdullah sai abdullah bin mas'ud ya kabbara da ya kabbara wa raka a yi ruku'i ya ce nima wa raka'atu ma'ahu nima aka yi ruku'in da ni na bishi ya ce sun mamashaina kaji shi mana ruwa ko ba wata ta ta ta ta bin zubair ya ce muka yi tahiya a cikin ruku'in hatta ta haina ila saf hina rafa alƙawar usahun ya ce mun je sahu mun je cikin sahu mutane sun dago kai kenan kahin su je sahu su shiga liman ya dago ya ce mun iske sahu lokacin da an dago kai mun mutane dago kansu daga ruku'i shi ke na ce yanzu zai bin wahab ya ce falamma qadal imamu salata lokacin da liman ya kare sallah qumt sai ni shi mai kada malam zai bin wahab ya ce sai na tashi tashin da nayi ya ce wa ana ara anni lam udrik ina gani alisahina wannan raka ban same ta ba tunda an yi ruku'i ni alisahina ban same ta ba ina tashi ina tashi fa akhadha abdullahi bi yadi wa ajlasani sai abdullahi bin mas'ud sai kama hannuna sai zamnar da ni summa qal sai ce mini innaka qad adrakat ka samu sallah ka samu raka'a wannan wannan sune kenan hujjoji kwakwara na cewa in dai ka samu liman a cikin ruku'i bai dago ba ka samu wannan raka'a wannan shine magana tabbatatta ta wannan hujjoji kuma hadda hadisi marfu'i kuma wancan nan wancan nan wancan nan fadan wancan wancan da wannan ba ta bada fa'ilta ce kaza da yace ka sake ka sake ka kilgata wannan lissahi ne amma ga dai bayanan magabata sun yi tafsirin wannan magana a aikace kun bayan shi wancan abin da ya bayin ahili annabi sallallahu alaihi ya hana annabi ya hana gudu a zo cikin sallah amma ka karo na an ce kana dama ka yi ruku'i ka yi tahiya dama da gege ko kai haka haka ko kai haka haka duk ba laifi bane ba ko ka tayi tsaye haka cikin ruku'i kai dai ka yi ruku'in ka samu inda ka samu ruku'i hannunka suka yi guyo hannu kina wannan raka'a ko da an dago ka yanka kai ka samu wannan raka'a shine abin nihi a wannan babi na maraka aduna saf wannan kenan isa an kware a ce fiqhu ta magabata take da daɗi komi ba hira da yawa sai hira ta ta ta amma da aka shiga hira ta kashi da zuwa littafi wanda babu nasi ita abin kan lokacin rikici ya ga abin amma nasi ga annabi ya yi kaza sahabi ya yi kaza ya ce kaza abin cikin sauki kwarai akwai sauki gaskiya sai ya ce ma yi umaru biyu imam min takhfif irin kuma a nan umarni da aka ma liman na gajarta sallah rishin doguwar sallah kai ya matsa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif idan ɗayanku zai wa mutane sallah ya sauƙaƙa layan wannan maganar sauƙaƙawa shi ma za ka iya karantar da ita ba da son zuciya ka ba ina musaba kuna gauga aga hujja su ce ma ai hujja ko sallah ka nawa a shi wani ba labarin ya adiba yaya yake a sallar shi me yake karanta a jansa zama shi da adiba ba da kuna son zuciya ba a san hujja gargajiya kuna sallah minti kaza a hankali a hankali a sauƙaƙa ta ai a ƙare haka bane ba shi mai maganar mun ga abin da yake karantawa a sallah kun mun ga inda ya tsawatarwa akan tsawaitawa da aka yi bakara ce a karanta mu'az bin jabal annabi ya mai hada da tsawaita sallah da ya karanta bakara a sallah amma me yace mishi karanta me yasa karanta suratul a'la suratul layl wa shams so ce karanta ko kaga da wani suna suna kanana kai gadar ta kai kanana suratul a'la suratul a'la su anan sun sha jaje liman ya kan su ya kan da suratul a'la azuma suna ta jaje a ga liman Allah sallah ta yawa da hujja cewa an ce dan takaita annabi liman ya karanta suratul a'la can da ba kwana sai mu zai zuma zai ina mu ne suna zai ina mu amma suna jaje na rasulullahi ah aina a'a wannan ma abin da karanta miki wani abin da yazo abin da zo a nisan hadisin muke magana wai shi wanda saba kawal ko kuma doka mu ne wai annabi muke so kowa ke so zan wasa sallar ka minti uku sai ka bana da wannan ruwaye shi muke magana daga mutum ya dauki hadisin akan da shi yake so saba kawal inda ake yi a ce sallar minti uku du sai su kawo wannan hadisin sai wannan zan su kama gaskiya ni ba ta sauka sai sallar minti uku minti biya ya kare haka ke ni magana kai na yi don kan mutum ya ɗoga sauƙaƙawa irin da mutum yake so ne ya dace da shi aji nan ana aiki da su mamun da lokaci sauransu ka yi aiki da mamunka haka na mace ko akwai ya dace lokaci zuwa lokaci a takaice dai yanzu misali a yanzu an sallar minti uku aka taso zaka sallar minti ishirin kan da ya wata sa'iya an taso sallar minti uku ka zaka ta minti ishirin akwai gawa ga mutane ba su iya jimri ba ko akwai rata da kun da hali da lokaci da shi da kakai abin za a kosa a takaice kurin kakai abin za a kai ma musu kosa kurin ba kai da kaza amma kakka kosa wa kurin amma kuma ka ayi ta ayi abin alalace inda babu nutsuwa ba sauransu da ya kare da wuri a ce ai ayi da gaugawa magana kenan yace fa inna fihim ad-da'ifa was-saqim wal-kabir amma wata salabi nafsi falata ulama sha'a me yasa annabi ce ka sauƙaƙa ci domin a cikin mamu akwai mai rauni mara ƙarfi tsayuwa akwai mara lahiya akwai latijo amma in kai dai za ka yi ka ja yadda kake so babu iyaka ka yi ma bakara kin kuma lokaci ya ƙare ko akwai ɗaya wannan lokaci mu da makaranta shi a ya warware ma gaba mun zo insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته